zai ci gaba da bayani a kan
malai ce alkabiratu thaniya laifi na biyu ya ce ƙatlun nafsi shine kisan kai kisan kai shine laifi na biyu da malan zai yi bayani a kansa a kisan kai kamar yadda galibi malaman fikihu sukan raba shi kashi uku akwai qatlul amdi akwai qatlul khata'i akwai kuma nau'in kisan da suke ce masa shubhul amdi akwai nau'in kisan kan da suke ce masa kisan kai ne na ganganci shi ne kisan kan da mutum zai yi da niyyar ya kashe mutum ya ɗauki abin da zai iya kisa ya daki mutum da shi ko ya soki mutum da shi ko ya harbi mutum da shi ko ya zuba wa mutum abin da a zahiri a al'adance idan an sha shi abin sha ko an ci shi abinci yana iya kashe mutum da wannan shi ma da ana kiransa kisa na ganganci akwai kuma kisan da ake ce masa qatalul khata'i kisa ne amma na kuskure wanda ya kisan bai yi abin da ya yi da niyyar ya kashe wanda ya kashe ba amma wani tsautsayi ne ya gindaya Allah madaukakin sarki ya kaddara wanda ya mutu ajalinsa ya zo duk ran da ajalinta ya riga ya zo kuwa Allah madaukakin sarki baya kara mata safan kamar yadda kuma ba za a jinkirta mata ba to irin wannan kisa shi ma ɗaya ne daga cikin rabe-raben kisa da malamai suke ambatawa sai kisa na uku shine kisan da suke ce masa shubuhul amdi shi shubuhul amdi daga jin sunan kaga an ce shubuhul kuma amdi ma'ana kisan da yake kama da na ganganci amma ba ganganci bane shine mutum ya ɗauki abin da a zahiri ba lalle a ce zai yin kisa ba ya duka da shi kuma sai mutum ya faɗi ya mutu misalin da zan bayar shi ne mutum ya ɗauki tsakuwa tsakuwa a zahiri ba a san tsakuwa idan aka jefi mutum da shi da ita za ta iya yin kisa ba amma idan Allah ya kawo ajali ba sai ta yi kisan kai sau da aka sai a ɗauki tsakuwa sai a jefi mutum da ita sai faɗi ya mutu to a zahiri ka jefi mutum don ka jefe shi ba don ya faɗi ya mutu ba ko ka samu bulala ka dake shi da bulala sai ya mutu ko ka ɗauki abin da a zahiri ba abu ne da ake yin kisa da shi ba sai ya kisa to shi ma wannan malamai suna sashi a cikin nau'i na kisa kuma kowanne nau'i yan uwa akwai irin hukuncin da malamai suke bashi tare da cewa wasu daga cikin malamai fiqh kamar Imam Malik alaihi rahmatullah da wasu daga cikin malamai suna gani cewa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani kisa kashi biyu kawai ya kawo daga kisan ganganci sai kisa na kuskure amma babu shuhul amdi amma dai sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa da wasu da wanda suka zo bayan su almajiransu har zuwa malaman yanzu dukkanin su suka ce lallai akwai kisan da ake ce masa shubhul amdi saboda haka uwa wannan fasali ko wannan babi da malam zai mana bayani game da kabira ta biyu za mu tattauna ne akan nau'in kisa na farko shine wanne shine qatalul amdi shine kisan da aka yi shi da gangan mutum yana sane ya ɗauki abin da ya san idan ya bugi mutum da shi zai mutu ya buge shi da shi ƙaddara mutum ya ɗauki sanda ya ta duka mutum sai ya ga ya shuri ya daina motsi ko ya ɗauki bindiga ya harbe shi da ita duk mutumin da ya harbe mutum da bindiga mai yake sai yi sai dai idan ta saba ko ta Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani abin mutum bai mutu ba ko mutum ya zaro wuka ko adda ko takobi ya bi mutum ya saka masa ko ya sare shi da ita babu yadda za a mutum ya ce wallahi tsautsayi ne ba kashe shi na zoyi ba ba za a yadda da wannan ba to duk bayanin da zamu yi a cikin wannan babin yan uwa muna bayani ne akan irin wannan kisa ba ma bayani akan kisa na kuskure ba ma bayani akan kisa na shubuhul amdi wanda yake kama da na ganganci amma ba ganganci bane Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa kisa shine laifi mafi hadari shi ne laifi mafi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki idan ka ɗauke mai idan ka ɗauke shirka ga Allah maɗaukakin sarki idan ka ɗauke shirka to abin da yake biyo bayan shirka shi ne shi ne kisan kai mai da Allah maɗaukakin sarki haka ya ambata kamar yadda zamu zo mu karanta ayar wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar sai ce me wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah madaukakin sarki ce ba sa kiran wani Allah tare da Allah sannan abu na biyu a cikin laifuka sai biyo shi yace wala yaqtuluna an-nafsa allati ba kuma sa kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta kashe ta sai da haƙƙi haka nan hadisin da malam ya ɗora littafinsa a kai ƙashin bayan littafin ya ɗora shi a kai shi ne ijitani musaba al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa abu na farko da annabi tsira da mutu tsara tabbata a gare shi kawo menene shirka ga Allah madaukakin sarki sai biyo shi da me kisan kai kisan kai shine laifi na biyu in ka ɗauke shirka saboda kisan kai yana da bambanci da sauran laifuka yan uwa akwai haƙƙi guda uku da ya rataya akan mai kisan kai duk lokacin da ya kisan kai haƙƙi na farko shine haƙƙin Allah maɗaukakin sarki haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ya halitta rai ya kuma haramta zubar da jininta ya haramta keta mutuncinta da wuce gona da iyaka a kanta haƙƙi na biyu shine haƙƙin shi mai ran akan kansa haƙƙi na uku shine haƙƙin iyalansa da ƴan uwansa kowane ɗaya daga ciki kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya fita masa da haƙƙinsa. Shi sa za ka ga mutum koda baya sani a kuskurance ya yi kisan kai, to za ka samu waɗannan haƙƙoƙi suna kansa. Shi sa aka ce dole sai ya yi azumi, azumi nawa ne ne na Allah maɗaukakin sarki ne. Haka ne? So za ka azumi ba a yafe mutum shi idan ya yi kisan kai. dangin mutum ko da sun yafe maka abin da yake nasu na diya wannan haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki kai wancan azumi sannan haƙƙi na biyu shine haƙƙin danginsa wanda suke son sa suke ƙaunarsa suke burin zama da shi da rayuwa da shi sai ka zo ka yanke musu ka datse musu wannan burin nasa ka raba su da shi sai Allah maɗaukakin sarki ce su ma sai an musu abin da za a sassauta musu wannan damuwa da bakin ciki shine sai aka ce ka ba da diya diyar rai yanzu ‘yan uwa a wannan lokacin da nake magana diyar rai a yanzu ta kai kusan miliyan ɗari da goma sha hudu da dubu ɗari bakwai da hamsin idan mutum ya yi tsotsayin kashe mutum danginsa suka ce sai ya ba da diya sai ya biya wannan kudin miliyan ɗari da goma sha hudu wannan as'at shekarar da ta wuce nake bayani a 1443 1443 shi ne ban sani bayan inda dala ta tashi yanayin gold zina da kan abin nan to ban sani ba ko farashin ya karu amma dai a shekarar ta gabata diyar rai ya kai ya kai wannan adadin yan uwa miliyan 114,750 kaga bai kamata mutane a je a rinka kisan ganganci suna barin diya tana tafiya a banza Allah kamata ya duk wanda ya ganganci alal kalla ko ba da ganganci bane akwai abubuwan da zaka ga yayi kama da ganganci to irin wannan idan aka samu matsala aka salwantar da mutum bai kamata a ce da mutum kawai an yafe ba e lallai a buƙaci diya kuma kun san yadda ake bada diya a musulunci yan uwa idan dan uwan ku ya je ya muku kisan kai to ya ja muku bala'i ya ja ba shi kadai abin zai shafa ba da shi da kannan babansa da kannan da yayyin babansa da yayyinsa maza haka duk za a dafa duk sai a ɗora muku diyar ta shafi ku gaba ɗaya ba wai shi kaɗai za a ce biya yanzu wa yanzu in ba in ba mutum mala'u bane mai hannu da shi saboda Allah fitan miliyan 100 da wani abu na ya tafita amma duk talauci mutum inda ya kisan kai sai ya biya sai a tattaro dangin sa gaba ɗaya ce to ya ja muku musiba yadda za a sai sai ku je ku dora kan haraji alƙali ya ba su lokaci sai a je a haɗu eh kowa ya rika zuwa duk wata ka rika kawo dubu ɗari duk wata ka rika kawo dubu kaza haka har sai an haɗa wannan adadin an je an biya mutane Allah maɗaukakin sarki kiyaye amin sannan haƙƙi na uku shine haƙƙin wa haƙƙin shi wanda aka kashe din to shi ya riga ya mutu ya zaka yi ɗan uwan fahimci wannan shi ya riga ya mutu babu Allah maɗaukakin sarki ga abin da za ka yi ‘yan uwansa ga abin da za ka yi amma shi wanda ya mutu ba kaga akwai matsala to shi sa na gaya muku cewa shi kisan kai ya sha bamban da sauran laifuffuka za ka kowanne irin laifi ne in kai mutum matukar yana rai zaka zo ka same shi kai bambaki ka ba shi hakuri ya yafe maka ba haka bane to amma wanda za ka yi bambakin ya yafe maka shi ka kashe kuma waye zai magana da yawunsa ba wanda zai magana da yawunsa Allah madaukakin sarki ya samu dace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 93 yace wa man yaqtul mu'minan wanda duk ya kashe mutum mumini muta'ammidan da ganganci kun ga shi sa na ga muku cewa duk babun namu zai doro ne akan kisan me kisan ganganci ko ba kisan kuskure ba muta'ammidan da ganganci yana sane sai Allah madaukakin sarki ya kawo wasu ukubobi masu zafi ya ce fajaza'uhu jahannama na farko makomarsa ita ce wutar jahannama sannan khalidan fiha zai dawoma a cikinta na biyu wa ghadiba Allahu alaihi Allah madaukakin sarki yayi fushi da shi na uku wa la'anahu ya tsine masa albarka na hudu wa a'adda lahu ya tanadan masa azaban wata irin azaba aziman mai girma ya ishi kadai idan Allah madaukakin sarki ce wa addalahu azaban ya dan masa wata irin azaba dan nan annakira li ta'zim ne an kawo nakira ne dan a kamba abin ka ji girman sa to amma sai Allah madaukakin sarki ya biyo shi da aziman azaba ce katakariya mai girma yan uwa wannan ayar ta ishi firgici da razani wallahi da hada da kada hantar cikin mutumin duk da ya taɓa shiga cikin haɗarin kisan kai da ganganci. Allah maɗaukakin sarki ya tattara masa waɗannan nau'in narkoki guda uku. Na farko Allah maɗaukakin sarki ya masa tanadin shiga cikin wuta, ma'ana makomarsa ita ce wutar jahannama khalidan fiha kuma zai zauna a cikinta. wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da khalidan biya shine al-muqsa qawi shine zai zauna a cikin ta zama mai tsayi ba wai dawwama na har abada irin kafirai mushrikai idan suka shiga wutar jahannama za su dawwama a cikin ta dan ka'ida shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana Allah baya gafarta wa duk wanda ya shirka da shi amma yakan gafarta duk abin da bai kai shirka ba shin kisan kai yana cikin maduna zalika ko baya ciki yana ciki to shine sai wasu malaman suka ce al-muqtu tawila ake nufi dogon zama mutum zai ciki eh mutum zai yi bursin zai yi bursin ne dogon zango zai dade yana shan wahala a cikin wutar jahannam amin amin sannan kuma fushin Allah madaukakin sarki ya tabbata a kansa da la'antarsa da kuma tanadin azaba mai girma. ‘Yan uwa da wannan aya ce ta cikin suwatun nisa'i, babban sahabi habarul umma Abdullahi ibn Abbasin, radiyallahu anhu. Yake cewa lallai duk wanda ya gangancin kisan kai, ya ce Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa karɓar tuwansa ba. Kamar yadda hadisin ya tabbata a cikin sahih Bukhari daga Sa'id ibn Jubairin alaihi rahmatullah. yake cewa mutanen kufa su tsakaninsu almajirai ko wace malaman kufa sun tattauna sun yi saɓani game da menene hukuncin mai kisan kai shin zai iya tuba Allah ya karɓi tubansa ko ba zai iya tuba Allah ya karɓi tubansa ba to sai ga a'a wannan musun hannu menene tunda akwai gindin magani akwai Abdullahi dan Abbas da nan a raye bari ya tattake ta wajensa to naka Sa'idu dan Jubair ya tattaki ya tafi wajen Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda ya je ya bashi labarin cewa ga abin da suke tattaunawa idan mutum yayi kisan kai shin Allah madaukakin sarki zai iya karɓar tubansa idan ya tuba shine Abdullahi dan Abbas ya juya kalle shi ce ma ba ta kuli me kake cewa kamar mamakin magana sai yake mutum ya kisan kai kuma kace ya tuba yace me kake cewa me mai tamin naji ya ƙara maimaita mata cewa idan mutum ya yi kisan kai shin zai iya tuba Allah ya karɓi tubansa shi da sai ce masa fa'anna lahu tawbatu ta ina zai samu tuba ta ina zai samu tuba shine sai karanto masa wannan ayar yace baka ji abin da Allah ya ce ba wa man yaqtul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بكجي wannan ba yace hadhihi ayatun nasikhah yace wannan aya ce tabbatacciya babu wata aya da ta zo ta ko ta goge ta ko ta share ta sai Sa'id ibn Jubair yace sai na ce masa to ai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul furqan والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون تيتمي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا تيتمي إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما sai abdullahi dan abbas allah kara masa yarda ya ce na san wannan ayar nima ya ce amma wannan ayar ta sauka ne a garin makka ita kuma ta sautin nisa ita suka garin madina da aya bakkiya da aya madaniya wace ce a gaba ayyuhuma tuqaddam madaniya sai saboda haka ina na akan bakana sai kawo masa hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baka ji abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ba duk wanda ya kashe wani da zalunci babu gaira babu dalili yace ranar tashin alkiyama zai zo ya takumo shi ya kamo nan makarfadarsa ya kamo wuyansa ya kai shi gaban al'arshin Allah maɗaukakin sarki yace ya ubangiji tambayi wannan mene masa ya kashe ni duk wanda ya kashe wani babu gaira babu dalili haka kawai don jin daɗi ko don sun yi fada ko don kaza ko don an tura shi ya je ya ɗauki abin kashewa ya kashe shi haka ne zai faru ‘yan uwa idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyama wallahi za ka ga ya ci kwalansa ya kama shi ya kai shi gaban Allah maɗaukakin sarki a lokacin inda ya caka masa wuka ko inda ya ɗirka masa bullet jini yana zuba a lokacin haka annabi ya faɗa wallahi ‘yan uwa ke jijiyar wuyansa tana fitar da jini tana ƙarto jini yana cewa ya rabu salhu fima qatalani ya ubangiji tambaye shi dan me akan mene masa ya kashe ni shi da yake san kai ku ga min dan Allah wace amsa zai ba Allah madaukakin sarki haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa to amma ƴan uwa jumhurul ulama mafiya yawan malamai daga kan sahabbai zuwa kasa sun tafi akan cewa idan mutum ya kisan kai ya yi tuba taubatan nasuhan Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa suka ce ayar nisa'i daban ayar furqan daban kowace zaman kanta take ayar nisa'i tana bayani game da narko da azabar da mutumin da zai sha idan ya kisan kai bai tuba ba wata aya kuma tana yin talla tana tallata wanda suke kisan kai cewa Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa idan sun tuba sannan kuma sai suka kawo hadisin wancan mutumin da imam muslim ya fitar da shi a cikin a cikin sahihinsa daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda din mun zama hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin mutumin nan da ya kashe mutane guda 99 ai din mun san labarin ko dari ba daya me ya faru dai ya samu wani mai ibada ba malami ba mai bauta ba mai karatu ba ya ce masa bawan Allah akramaka Allah na kashe mutum 99 amma yanzu zuciyata ta kare ina so in duba in koma ga Allah madaukakin sarki me mafita yace kai din sakakken mujrimi irin ka Allah ba zai karɓi duban ka ba yace ni din yace to bari in ƙara da kai tunda ni mujrimi ne shike ne ya kashe shi ma ya zama nawa kenan dari bayan ya kashe darin kuma sai wani lokaci zuciyarsa ta ƙara karyewa ya ji lallai ya kamata ya tuba to shine da Allah madaukakin sarki ya so shi da rahama sai ya tura shi wajen wa mai karatu to da ka daidai wajen mai karatu sai gaya masa labari ta cewa ya kashe mutum ɗari amma yanzu zuciyarsa ta kar yana so ya tuba ko akwai mafita abin da ya fara gaya masa shine wa ya isa ya shiga tsakanin bawa da Allah saboda haka babu wanda ya isa ya shiga tsakaninka da tuba zuwa ga Allah makwabcin sarki ce amma nan garin gari ne akwai mutanen banza da yawa in kana nan garin ba za ka iya tuba ba ka tashi ka tafi gari ka zagaya masa wani gari idan ka je can sai ka tuba a can Allah makwabcin sarki zai karɓi tubanka ya tafi ya yanke wani adadi na tafiya bai karasa ba sai Allah madaukakin sarki ya dauke kayan sai mutu sai mala'iku guda biyu suka zo ɗaya na azaba ɗaya na rahama kamar yadda annabi ya bada labarin sallallahu alaihi wasallam na azaba ya ce na wane wannan tun da yake bai taɓa aikata aikin alkhairi ba mutum casa'in mutum ɗari ya kashe ai ba naka bane wannan ban manta ba da kayana ya ce a'a ai yanzu nan ya taho ne don ya je ya tuba wannan tuban nasa abu ne da yake mai kyau ba shi tafi da shi na wani to shine sai Allah madaukakin sarki ya turo da wani mala'ikan kuma ya masa alƙalanci ya ce a gwada inda ya mutu inda ya baro waccan ardu su din kasan mutanen banzan da kuma inda yake so ya je kasan mutanen kirki ina ne ya fi kusanci da ita idan ya fi kusanci zuwa ga inda ya baro to na mala'ikan azaba ce idan kuma ya fi kusanci zuwa kasar da ya dosa na mala'ikan rahama ne sai Allah madaukakin sarki ya umarni sai kasar ta tsuke daga nan bangaren ta ƙara daga nan bangaren saboda haka sai aka auna sai aka ga inda ya kusanta ya fi inda yake so ya je shine inda yake ɗan kaɗan saboda haka can kuma sai ya buɗe da shi ke da sai mala'ikan rama ya tafi da shi Allah wa rufin sarki ya gafarta masa tare da ya kashe mutum nawa ɗari ko shine sai malami suka ce lallai idan mutum ya tuba taubatan nasuhan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa zai shiga cikin mashi'atullahi subhanahu wa ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya gaba sai ya karɓi tubansa amma dai kisan kai idan muka lura ayar yan uwa akwai hadari a cikin sa ba kadan ba Allah ya mana tsari da kisan kai amin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أطاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله من أكين سركي فأنا أتكين سورة الفرقان أتكين سياق بياني أكن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها wato bayan Allah ne da Allah maɗaukin sarki ya jingina su zuwa ga kansa yace ibadur rahman suka ce ibafatu takrimin wa tashrifin ne wannan jinginawa ce ta mutuntawa da kama ba Allah ce bayi na Allah ce na wani to waɗannan su ne bayan Allah maɗaukakin sarki ar-rahman ta Allah yake faɗa siffofinsu su ne masu kaza su ne masu kaza har ya zo kan wannan ayan ce daga cikin siffofinsu akwai wallazina su ne waɗanda la ya da'una ba sa kiran ma'allahi tare da Allah ilahan akhar wani Allah daban ba sa haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani a wajen bauta ba sa shirka da Allah maɗaukakin sarki shine abin da muka wuce a baya sai abu na biyu shine wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba kuma sa kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe shi illa bil haqi sai da haqi wannan rai ne Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe shi da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo binne ƴaƴa mata da larabawa suke lokacin jahiliya kashe yara mata da suke lokacin jahiliya wannan ayat suka ce tana ɗaya daga cikin abin da ta sauka akan ta kamar yadda hadisin da zamu karanta a gaba zai fassara mana insha Allah ta'ala Annabi kira da miji tsara tabbata a gare shi yayi bayani a cikin hadisi yana kokarin fito mana da ma'anar aya amma ba wai iya binne ƴaƴa mata kan yake nufi ba a'a duk wani kisan kai na ta'addanci ya shiga ciki duk wani kisan kai na zalunci da ta'addanci da wuce gona da iyaka ya shiga ciki sannan Allah madaukakin sarki ce illa bil haqqi sai da haƙi menene haƙin shine abin da zai sa haƙin da zai sa mutum a kashe shi addinin musulunci ya yarda ya kawo da kai shine guda uku kawai shine mutumin da ya yarda arsalin sa addinin addinin musulunci yake bi kuma sai ya bar addinin musulunci sai ya koma wani addini to wannan kashe shi ake mun karanta hadisi a baya ko malam ya kawo mana man baddala dinahu faqad kafara wanda duk ya canza jininsa a addininsa ya kafarta wata ruwa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce faqtuluhu kashe shi saboda duk wanda ya rida kashe shi ake kun ga wannan an dauki ransa ne da haƙi mutum na biyu shine wanda yayi zina yana da aure yayi zina yana da aure wanda duk yake an katangance shi sai yayi zina to wannan insha Allah ta'ala shi ma takwabin hauni za ta bi ta kansa za a kashe shi sai na uku shine wa waye na uku wanda ya kashe rai wanda ya kashe rai shine wanda ya kashe ran da Allah madaukakin sarki bai ce a kashe shi ya je kisan kai aka ce a kama shi shi ma a kashe shi saboda ka'ida ɗan uwa babban abin da zai sa a daina yawan kashe-kashe shine duk wanda ya kashe shi ma a kashe shi wallahi kuwa babban abin da zai sa a daina kashe-kashe kun ga wannan kashe-kashen da ake ta yi aka kawai aka kawai wasu mutanen banza marasa kirki su shiga cikin garin mutane haka kawai suna bacci su je su buɗe musu wuta su kashe wanda suka dama haka kawai ba su zuban musu ba ba su ɗiban musu ba babu abin da suke musu kuma su ɗauki bindigogin su fita lami lafiya babu abin da za a yi musu kuma wai ƙarshe waɗannan mutanen ka ji an je wai an zo ana sulhu da su wai ana sulhu da su za a yi musu wani abu saboda Allah to idan ka yi sulhu da su wancan mutane suka je su kashe ba ya tafi abin zaki nan yan uwa babban abin da zai taimaka wa gwamnati idan da ta fahimta ta dakatar da kisan kai wallahi duk wanda ya kashe wani a kama shi a kashe shi a gaban mutane a gaban mutane a kashe shi kowa ya gani to kowa zai kiyayi kowa zai kiyayi abin da yake faru jiya jiya da muke magana da wani yake ce mun yanzu kaga a shari'ar da aka yi shari'ar da aka yi ta kwanakin baya akan wannan matar wata yarinya da ta kashe mijinta shari'ar da aka da aka yi alkali yanke mata hukuncin kisa ai kowa ya ji abin da ya faru ko to yace kaga tun daga lokacin aka samu raguwar mata masu kai mazajin saki ce tun daga lokacin me dalili saboda sun ji idan ma kin kashe mijin naki kin ma bin zaki to amma daga lokacin da aka fara samu waɗannan abubuwan kaza an ce mace ta zuba mijinta ruwan zafi wannan ta samu wuka ta kai masa haka abin ya ta maimaituwa nan da can nan da can amma tun da aka ce an yanke hukuncin kisa da ɗaya daga cikin sai za a bin wallahi a ɗanyi sanyi haka laraba da suke faɗa alƙatul wa an fami alƙatul kisa shine yake sa a daina yin kisa amma matuƙar za a yi kisa kawai a hira a tashi to wannan ba za a samu abin da ake buƙata ba Allah maɗaukakin sarki kiyaye Allah maɗaukakin sarki ce wala ya zunun sannan siffarsa ta uku ibadar rahman shine ba sa yin zina ba sa yin zina zina mafi haɗari kamar yadda hadisin zai zai bayyana mana gaba ita ce zina da cin amana zina haɗa da cin amana ma'ana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana shine ce mutum ya zina da matan makocinsa duk mutumin da ya amince maka ya yadda da kai to kayi zina da matarsa ko da wannan wannan rashin rashin mutuntakar ya fi saboda kaje ka samu wata can da manka zina da ita saboda wannan zina ce guda biyu ga zina da kuma cin amana to hadisin haka haka zai bayyana mana abin da ma'ana zina amma zina kowace iri ce haramun ce Allah madaukakin sarki ya haramta ta Allah madaukakin sarki tsare mu da ita Allah madaukakin sarki ce mai fa'al zalika lalle wanda duk ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka da Allah madaukakin sarki ambata yalqa afaman zai haɗu da ukuba a saman ayi ukubatan zai haɗu da ukuba daga Allah maɗaukakin sarki yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba ranar tashin alkiyama wa yakhludu fihi muhana sannan zai dawwama a cikin azabar yana kaskantacce abin wulakantarwa sai Allah subhanahu wataala ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana sannan ya imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki aiki nagari wa ula'ika irin waɗannan da suka tuba suka yi aiki nagari yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat Allah madaukakin sarki zai canza musu munanan aikin su su dawo kyawawa Allah subhanahu wataala zai canza musu mummunan aikin da suka yi ya dawo mai kyau wa kana Allahu ghafurur rahiman lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne malami suka ce da Allah madaukakin sarki ce illa man taba to wanda yayi shirka ya shiga ciki wala yaznun wanda yayi zina shi ma ya shiga ciki suka ce amma wanda yake kisan kai malami sun yi sabani akan sa saboda hadarin kisan kai kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya rawaito a cikin ya hikaito a cikin tafsirinsa wanda shine zama hadarin kisan kai shi wanda yake kisan kai tubansa ma ana shakka da kokonto akan sa malami sun yi sabani wasu suka ce yayi wasu suka ce bai ba tare da bayan da muka gabatar a baya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا wannan ayar tana cikin suratul ma'ida aya ta 32 Allah subhanahu wataala ya nema da bayani game da ayan annabi Adam guda biyu shine wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sunansu da Qabila da Habila to amma wannan suna na Qabila da Habila maganganu ne na Isra'iliyat ba Allah madaukakin sarki ambata ba ba manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambata ba malaman tafsiri suke ambata su suka ce da Qabila da Habila sunansu sune watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah من المتقين أيتي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أيتي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصابع حزوى أنا مدر معنى أن أنب آدم نيقود أبيو da suka nemi kusanci wajen Allah maɗaukacin sarki da wani nau'i na sadaka kamar da malaman tafsiri suke kawa sai Allah maɗaukacin sarki ya karɓi na ɗaya daga ciki Allah maɗaukin sarki bai karɓi na ɗaya daga ciki ba. Dalili ɗaya ya yi khalisan liwa zahiri, ya ne don Allah maɗaukin sarki, ɗayan kuma ya yi ne da riya da wani abu, so da aka sai Allah maɗaukin sarki karɓar nasa. Su a da yadda ake gane idan mutum ya yi sadaka ko wani abu Allah maɗaukin sarki ya karɓa, Allah maɗaukin sarki yakan turo da wuta ne ta ɗauke wannan abu, Allah ya karɓa ke. Idan kuma mutum ya yi tara abu, ya ga Allah maɗaukakin sarki bai turo da komai abin yana nan kamar yadda yake to Allah bai karɓa ba ke shi sa wasu malaman tafsiri suka ce noma suka yi so da ka idan suka yi noma suna zakka amma su zakka su ba wasu suke ba ba idan ka fitar da zakka ka ajiye ta wanda ka tara zakka ce to idan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ta ka sai a turo ta sai ta kama wannan zakkar taka shi sa ɗaya daga cikin alfarmar al'umma annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam su da idan suke zakka sai dai a turar wuta ta cinye amma mu yanzu ake zakka suwa suke cinyewa mu ne kaga wannan ɗaya daga cikin fifi ko al'ummar annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam ya wato shi sa kaga sai da ɗaya daga cikin su da yayi sai ya zaɓi wanda suke masu kyau wanda ya kamata a yi zakka da su sai ya ba wa Allah saboda sai Allah ya turo wuta sai ta cinye shi kuma can sai za umar sa kyau wala ta yamma wal khabisa kenan min tun bi guna wala sun bi akhidi illa an tukum yubi to irin abin da yake nan ya zabo abin da yake mara kyau to naka sai aji sai Allah yake turo da komai to wannan abin da ya fara shine sai ya kullace dan uwansa sai hasada yace wallahi sai na kashe ka sai ka kashe ni saboda me saboda kai Allah karɓa nasa shi Allah bai karɓa nasa shine sai ga masa cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karɓa ne daga wajen masu taƙa wanda suka yi dai shi. Ya ce, Idan ka shimfiɗa hannunka don ka kashe ni, ni ba zan shimfiɗa hannuna don na kashe ka. Ya ce, Ina so ne ka tattara zunubi na da naka duk ka tafi da su. Malamai suka ce abin da ake nufi da wannan, ka tattara zunubin ka dawa da can kake da shi da kuma zunubin kashe da kashe inda kake niyyar kai. Ba kamar yadda wasu suke ɗaukar cewa idan ka kashe mutum wai duk laifin ka ya dawo kansa. Ba haka ba ne. a ce idan ka kashe mutum wai duk laifin da ka aikata duk laifin da shi wanda yake son kan aikata ya dawo kan wanda aka kashe ba daidai bane ba daidai bane abinda Allah yake nufi shine inni uridu an tabu abi ismi wa ismika shine da laifin ka wanda ka aikata da kafin ka kashe ni wa ismi da kuma laifin kashe ni da kake son kai yanzu shine abinda ake nufi to lokacin da ya kashe dan uwansa kuma sai ya rasa yadda zai da gawa dan uwa shine asalin yadda muka samu yadda ake addafan wannan mutum idan ya mutu ya rasa yadda zai da gawar gashi ya kashe shi a lokacin shine kisan kai na farko da aka taɓa yi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun daga wannan kisan hadisin bukhari yace tun daga wannan kisan duk kisan kan da za a yi a duniya za a dauki laifin kisan kai an kai wata dan annabi gidan annabi Adam na farko yan uwa kun fahimci wannan da kyau kuwa duk kisan kan da za a yi a duniya sai an ɗauki laifin kisan kan irin wannan an kai wa ɗan gidan annaba adam na farko annabi ce saboda shi ne wanda ya fara sunanta kisan kai a duniya ba a san kisan kai ba a san zubar da jini ba shi ya fara yanzu kisan nan da ake yi a zamfara da katsina da sokoto da ina ne sai an ɗauki kwatankwacin laifin da an kai masa lam sai an ɗauka an kai masa kaga da matsala yan uwa wallahi wannan shine hadarin ka sunnanta wani mummunar abu mutane su gaba da yan uwa bala'i da masifar da ke cikin ka kirkiro da wani abu mara kyau mutane su dauka wallahi wannan bala'i ne mutane wasu na dauka kawai kamar burgewa ne musamman yanzu abubuwa na social media din nan sai mutum ya je ya kirkiro abubuwa wanda yake labarai ko wani abu na rawa ko wasu abubuwa marasa kyau a rinka yi duk wanda ya adadin wanda ya wannan abun ba sai an tattara laifinsa ba sai an tattara laifinsa an kai maka shi sa mu kiyaye ruwa to lokacin da hakan ya faru shine sai Allah madaukakin sarki ce min ajli zalika a sakamakon wancan kisan kai na na dan gidan Annabi Adam alaihi salam da ya kashe dan uwansa sai Allah ya ce katabna ala bani isra'ila sai muka shar'anta muka rubuta akan banu isra'ila annahu man qatala nafsan yadda al'amari yake shine dukkanin wanda ya kashe wata rai bi ghairi nafsin ba tare da wani rai ba ma'ana ba tare da wancan ran ya kashe wani ran da ya kamata a kashe shi ba kawai a ji a kashe shi sai ce faka annama qatala an-nasa jami'a haka ne ko faka annama qatala an-nasa jami'a aw fasadin fil ardi ko kuma barna a doron kasa Allah madaukakin sarki ce faka annama qatala an-nasa jami'a kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya wa man ahyaha haka nan wanda ya rayar da wata rai haka annama ahyan nata jami'a shi ma tamkar yara yadda rayukan duniya ne gaba daya malami suka ce abu ne sananne Allah madaukakin sarki shi kadai ke iya rayar da rai ba wani daga cikin mutane da yake da yake da zai iya rayar da rai da ma yake nufi da wannan shine kai wa dan adam sababin rayuwa ya shiga cikin bala'i da halaka ka fitar da shi to idan kai haka kamar ka fitar da duk mutanen duniya ne ladan da zaka samu haka mutumin da ya kashe ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba shi ma alakin da ya samu kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ba wasu daga cikin malaman tafsiri sun faɗo abubuwan da dama to amma dai ba babin tafsiri bane shi yasa muka takaita wannan wannan yana nuna mana hadarin kisan kai a ce idan ka kashe mutum ɗaya kamar ka kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan ayoyi guda biyu da suke cikin sautin takwir aya ta tara cewa wa idhal mawudatu idan yarinyar da aka turbade ta da ƙasa su'ilat aka tambaye ta bi ayi zambin a ce mata wanne zunubi kika yi wanne laifi kika yi kutilat aka kashe ki ma'ana Allah madaukakin sarki a nan wajen ya tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro al'ada ce ta larabawa a lokacin zahiliya shine binne 'ya'ya mata saboda me suna gani tsaraici ne tozarci ne rashin kyautatawa ne mutum ya mallaki mace suka ce saboda mace na farko ba ta yaƙi na biyu suka ce mace idan wani abu ya tashi zuwa ake a ribace ta a ɗauke ta a raba ka da ita wani namijin daban ya je rika kwanciya da ita na uku suka ce zaman mace ma a cikin al'umma gaba ɗaya yana dawo bala'i da masifa wannan duk al'adar ce shi sa idan mace tana jinin al'ada a lokacin jahiliya ta shiga cikin bala'i idan mace mijinta ya mutu ta shiga cikin bala'i idan mace ta mijinta ya mutu yan uwa lokacin jahiliya sai ta kai shekara guda ɗaya bace wanka ba wallahi ko hadisi yana cikin bukhari hadisi yana cikin bukhari shekara guda shekara guda za a je a samu ɗan ba kamar bayan gida haka sai a mata wata ‘yar bukka haka sai a sata a ciki tsawon shekara guda ba wanda zai shiga wajenta sai da rika miƙo mata abinci ba wanka ba wanki idan ta yi wannan shekara guda idan za ta fita sai a kawo mata wata dabba ko tattabara ko kaza ko wani abu sai ta goggoga wannan kazar a jikinta da sauransu a irin nasu tamfin duk kazar da ta goggoga a jikinta to ta mutu kenan sai kuma a fito da ita sai a yar shi kenan ta fita daga cikin ita to na irin wulakanci ya fi wannan sau da ka suna wulakanta mata kwarai da gaske shi sa a lokacin Allah maɗaukin sarki ki ba mu labari wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yabsuhu fi turab Allah yace ala sa'a ma yahkumuna Allah madaukakin sarki ce wa idza bushira ahaduhum duk lokacin da aka yi wa ɗayan su bushara bil unsa cewa an samu mace yadda ka san ana mana bishara idan an samu haihuwa za a bugo maka waya ko a kira ka a ce matarka ta haihu to irin wannan bishara da zarar an ce musu me aka samu mace zalla wajhuhu muswaddan sai ga fuskarsa ta juye ta zama baki kirin alamun takaici da bakin ciki da damuwa saboda an haifi mace wa huwa kazim yana cikin damuwa da takaici ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi za ga uya yake a cikin mutane yana kakkarewa saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi ayumsikuhu ala hunin zai rinka gaya wa kansa cewa zai rike wannan abin da aka haifar masa a cikin kaskanci da bakin ciki am ya dusu hubi tsara kuma zuwa zai haɗa kawai ya sa shi a cikin binne sai Allah ya ce ala sa'a ma yahkumuna tir Allah wadai da irin wannan abin da suke aikata irin wannan danyen hukunci haka Allah madaukakin sarki yayi Allah wadai da shi to haka suke a lokacin yan uwa kun ga irin wannan muguwar bakar aƙida ta mutanen jahiliya daga cikin mutanenmu na yanzu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke da makamancin ta wallahi akwai wanda shi bai yadda a haifa masa ya mace ba ba haka bane akwai wanda sakin matar sai yake ta haifa masa daya biyu uku hudu to bata isa ba wallahi sai sake ta ko kuma ya tafi shi da ita ya daina kula ta ya daina mai mata kaza wannan fata akwai yan uwa duk akwai to sai kaga me bambancin salwansa shi ba zai iya dauka ya je kashe ta bane yanzu amma abin da yake nuna baya bukata shi sa dan Allah madaukakin sarki ya nuna maka cewa haihuwar ƴa mace falala ne da zai fara nuna maka cewa da zai bayani akan baiwa ta haihuwa mai fara cewa lillahi mulku samawati wal ard ya khaluqu ma yasha ta ce me ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u me dhukur sai da Allah fara ambatan mata sannan ya ambaci maza ina fata an fahimta to haka ƴan uwa akwai buƙatar mu fahimta abinda ake buƙatar yaya shine albarka ba haka bane albarka idan Allah ya sa wa ƴaƴanka albarka sai ga mace ce take rike da gida eh wata yarinya ce guda daya ita Allah ya sa albarka sai ga komai ita take yi idan kuma Allah ya kwashi albarka Allah ya kiyaye ba fata ake ba sai ga mazan nan guda biyar sun zama mutanen banza yau kana police station gobe kana wajen yan banga jibi kana wajen yan hizba kullum haka ne wanda ya jawo maka magana irin wannan da Allah ba haka bane to shi za ku albarka ake bukata yau kuwa Allah ya ba mu masu albarka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina addu'a da zaka yi ta yi ke shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi an tambaye shi game da al'azaru al'azalu wata al'ada ce a lokacin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi tun lokacin zahiriya suna yin ta har shigowar addinin musulunci suna yi shine kamar ka ce planning family planning da ake yi amma na gargajiyanci idan mutum yana saduwa da matarsa to ba zai zuba mani a jikinta ba sai ya zara gabansa sai ya zubar da manin a waje shine al'azalu ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce mun kasance mana yin azabu wal qur'anu yanzil a lokacin al qur'ani yana sauka yace da wani abu ne da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi baya so to da sai Allah ya saukar da hari an hana yace to amma canza addini ya bari bai magana ba to babu wani abu akan sa to an tambayi annabi ga wannan game da wannan a wannan hadisi ingantacce yake cewa zalikal wa'dul khafi abin da sana kawo hadisin kenan ya ce wannan ai alwadi ne kamar binne ‘ya'ya matan jahiliya ne kafi ɓoyayye da ake yi ina ba ta fahimta idan ba a zan haihuwa idan ba a zan haihuwa yanzu haka wasu ranar wani bawan Allah ya kira na awa yake tambaya ta cewa matarsa ta samu ciki amma kuma tana so ta zubar da shi tana so ta zubar da shi irin waɗannan abubuwan da yawa tana faruwa akwai wanda akwai wanda na sani wallahi rigima take yi da matarsa saboda ta bari ciki saboda ciki ya shiga ita yake ita yake faɗa wajen mai ta bari ciki ya shiga wallahi in bata je ta zubar babu ita ba shi sai ka rasa kowa ya mata cikin wai wai me yasa ta bari cikin ya shiga wallahi yan uwa to kaga irin waɗannan abubuwa sai ka rasa me ya bambanci mana wancan lokaci da muka wuce da wannan Allah maɗaukan sarki ya kiyaye. Amin. Yawwa kun ga binne ‘ya'yaye mata da irin waɗannan abubuwan da wasu daga cikin mu suke yi duk ya shiga ƙarƙashin ah, kisan kai da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani da shi wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam malam ya gama ya gama kawo mana ayoyin zai shiga hadisai za mu karanta hadisan ko biyun Allah ya da ko uku sai mu dakata saboda lokaci ya kawo وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي كرا da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ejtanibu saba almubiqati kuni kuni sanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa fa zakara qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq a cikin abubuwa guda bakwai na biyu sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ambaci kashe rai wanda Allah madaukakin sarki haramta kashe shi ba tare da haƙƙi ba wannan hadisi mun riga mun gabatar da shi a baya وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayyu zambi a azamu inda Allah ta'ala wanda zunubi ne ya fi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki ƙala sai annabi ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubin da ya fi kowane zunubi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki shine ka sanya wa Allah maɗaukakin sarki kini kishiya alhali Allah shi ya halice ka wato wannan hujja ne da rububiya a kai mutum zuwa ga uluhiyya abin nufi matukar wanda za ka bautata ba shi ya halice ka ba to ka sani bai cancanci wannan bautar da kake masa duk wanda za ka bautatawa ya kamata a ce shi ya samar da kai shi sa Allah maɗaukakin sarki yake mana godiya ce ya ayyuwal insanu ma garraka بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك Allah ya ce ya kai mutum ai baka baka zanta wa ladina amanu ba mutum aka ce kowa da arni da musulmi kowa shiga ciki ya ayyuhal insanu ya kai mutum ma garraka bi rabbikal karim me ya rude ka ne game da ubangijinka mai karamci allazi khalaqaka wanda shi ya halice ka daga babu daga babu ya samar da kai fasawaka ya daidaita ka fa'adalaka Allah madaukakin sarki ce fi ayi suratin a cikin kowace irin sura idan Allah ya ga dama rakka baka zai iya hawar da kai idan Allah madaukakin sarki ga dama sai mutum dutse in ya ga dama sai mutum bishiya ko ya mutum dabba ko Allah ba shi da iko amma sai ka dan adam mai daidaitacciyar halitta laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim to wanda ya maka wannan idan ka tashi neman wani abin nema a wajen waya kamata ka nema a wajensa to wannan neman da za ka yi shi ne bauta ɗan uwan fahimta to shi sa Allah maɗaukai sarki annabi kira da mutum tsara tabbata a garshe ce shi ne ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halice ka ƙarshen butulci kenan ƙarshen butulci kenan eh ƙarshen butulci kenan Allah subhanahu wataala ya halice ka je ka bauta wa waninsa kun ga shirka kenan kala sun ma'ai sannan sai wannan sabon ya ƙara cewa rasulullahi sannan mai bayan wannan da muka ji sai mai kuma ya fi girma daga cikin zunubai kala sai annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an taqa tula waladaka shine ka kashe danka khashyata ayyuti ma ma'aka dan jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai ka fahimta ka kashe danka dan jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai shine irin kisan da mutanen jahiliya suke yi ko kuma irin kisan da mutane yanzu suke ta hanyar zuwa a zubar da ciki don ba a san sa wannan ɗan da za ka haifa arzikinsa a nuwa yake wa ma min dabbatin illa alallahi mai rizkuha Allah maɗaukin sarki ce wala ta ƙasuru auladakum min imlaƙin wata yaro kuma wala ta ƙasuru auladakum khashyata imlaƙin nahnu narzuqukum wa iyyahum ɗaya kuma nahnu narzuquhum وإياه وكذلك نصرف الآيات كده Allah barkin sarki ce kada ku kashe ayayen khashyata imlaq dan tsoron talauci dan kuma yace min imlaqin dan talauci Allah ce na hanu Musa Allah madaukakin sarki na ruzuqukum nunun nunul mu'azzim nafsahu kin nuni ce ta mai girmama kansa mu amma Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne eh shine ai na hanu mu narzuqukum mu muke azurta ku ku wa iyyahum da su yayin nan da shi sa duk mutumin da ya aure da shi da matarsa arzikin sa arzikin sa zaga shi Allah madaukakin sarki yake ba da kai da matarka da abin da za ku ci Allah ya baka sai ka kawo gida sai a cike da matarka idan ka samu ɗa kuma sai a ƙara maka na mutum uku ba haka ba ne in ka ƙara wannan kuma sai a ƙaro kana ƙarawa ana ƙarowa ina fata mu fahimta har sai ɗan ya girma shi ma ya isa neman nasa shi ma shi kenan sai arziki sai kuma abin da ɗin shi amma wannan yaron arzikinsa da shi ya zo ba a jikinka yake ba wallahi wani yaron ma ta dalilin sa Allah barkin sarki zai baka arziki baka sani ba Allah ka ji ka kashe shi din yana ciki sai ka ta zama a talauci a to kwarai da gaske saboda baka san wanne ne mai arzikin a ciki ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qala thumma ay sannan sai wannan sahabi ya ƙara cewa ya rasulullahi sai kuma me daga cikin laifin da ya fi kowanne girma qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an tuzani shiryata jarika shine mutum yayi zina da matar makocinsa shine abin da ne mana isharar zuwa a baya shine ga mana zina da matan makoci abu biyu ne ga zina laifin zina ga kuma me sun amana eh duk mutumin da ya amince da kai ya yarda da kai ya baka gadi ko kula da iyalinsa da sauransu to ka iya kokarin ka ga baka ci wannan amana ba kai yaki da shedan sosai saboda shedan zai shigo maka ta kowace irin hanya kowace irin hanya matsala ce irin wannan tana nan tana ta faruwa kuma a cikin society din wato yan uwa society din malam Bahaushe sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gyara mu amma wallahi abubuwan da suke faruwa wasu abubuwan ba za ka taba kawo su ba za ka taba suranta su a ranka cewa a cikin mu ne ake samun irin wannan ba bahaushe da aka san shi da mutunci da kunya da yakana da sanin ya kamata da kawaici amma a ce a cikin malam bahaushe irin waɗannan abubuwan suke faruwa kai ka ce a tsakiyar isra'ila kake wallahi shekaran jiya wani wani dan uwa muke da shi yake cewa wani dan uwa zai yake samu sai yake ga masa cewa a gidan da gidansa makocinsa gidan da yake kallon gidansa matar gidan kawai ta kira shi ta gaya masa to ai sansa take matar makocinsa yace mata dan Allah ina kika samu lambar wayarta tace ai gidansa ta shigo ta dauki mata wayarsa taka ta dauki lambar yace ta rinka takura masa karshe wallahi sai sai da gidan yayi bar unguwar sai sai da gidan yayi bar unguwar to yanzu wanda ka kaddara irin mutanen banza ne me kake tsammani shi kenan mai abu mai faruwa kawai ta faru yanzu mace da aurenta ta ce tana tsawon mijin to me kenan an taba ganin mace ta aure mace biyu kenan to me ke wani irin wannan wani irin so ne tsakanin mace da namiji dama akwai wani wata soyayya bayan soyayya aure shi tsare da wanda nake amma nake ga matasa cewa wallahi matasa ku sani tsakanin namiji da mace babu wani abu da suna abokan abokantaka wallahi munafunci ne ƙarya ne wallahi babu wai yaro ce wannan aikawa ta ce ko kuma abokina ne wallahi ƙarya ne dan iska ne ba daidai bane Allah ba daidai bane addini babu wannan babu wannan kwata kwata tsakaninka da mace ko dai babarka ko kanwa ko koyo in maharrama ka ce maharrama ka ce in ba maharrama ka bace to kai nesa da ita kai nesa da ita in wata alaka ce da kai da in kai da ita ku gaisa kowa ya wuce amma ku shaku mushaƙo ta yadda ba kai ba ta da abokin shawara sai kai kawa a zo a zauna ga kuduranta da kuduranta ana hira ana tattaunawa wallahi dan uwa shedan ya haka maka ramin da ba ka iya fita daga cikin sa Allah ya kiyaye uwa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan shine laifi mafi mafi girma mafi guda na uku to ku biyo ku biyo ku biyo wannan hadisin mu kalli ayar ku gani fazlallahu ta'ala tasdiqaha sai Allah madaukakin sarki saukar dan gaskata wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara shine an taj'ala lillahi niddan huwa khalaqa ko kun ga shirka kenan wala yaqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi an taqtula waladaka khashyata an yudiba ma'aka haka ne ko wala yaznun an tuzani hillata jarika kun aya ta fito ko ba ta ba to shine fassarar da annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi wannan ayar shi ne fassarar da ya mata ‘yan uwa na gani anan za mu dakata saboda lokaci ya riga yi sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi hadisi na gaba abinda baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh eh za mu tashi idan idan ta kal muslimani ba dan za mu tashi insha Allah ina jin ka bismillah to na'am na'am na'am na'am gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam eh eh abinda dan uwa yake cewa shine mun yi bayani akan abin da zai sa a kashe mutum wanda shari'a ta bada dama jinin sa ya tafi hazar ba shi da wani kiba kisan kai zina da kuma me radda ko to sai yake cewa kamar wani mutumin da zai zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda zai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala biyu ne idan musulmi ne idan musulmi ne daga lokacin da ya zagi annabi ya yi ridda an gane to kun ga abin da zai sa ka shi shine ne ridda idan kuma arne ne wannan za a zage shi za a kashe shi ne saboda ya taba wa musulmi mafi girma da daraja abin da suke ganin kimansa ina fata an fahimta to da ka ka'ida a addinin musulunci yan uwa shine duk mutumin da ya bi mummunan magana malamai suka ce wallahi ko hancin takalmin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum ya soka ya baka magana a kansa ya yarda kuma sai an kashe shi shi sa duk mutumin da ya magana mara kyau akan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a addinin musulunci jinin sa ya halatta ya halatta sai dai kuma kamar da na sha bayani shine waye ya kamata ya kashe shi shine hukuma wannan shine abin da ya kamata mu fahimta yau an fahimta wanda ya kamata ya dau mataki akan sa ba ni bane ko kai wannan shine zance na gaskiya hukuma ya kamata ta kama shi ta yi masa hukunci wannan shine abin da yake da daidai amma ka dau mataki akan ka wannan daukar doka ne a hannu a gaskiya ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am eh gaskiya ne gaskiya ne mm eh eh gaskiya ne ba komai ya ce kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce na hannu na rizuku kun ko? kaga Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke azarta ko ba shi kaɗai ba ne amma sai ce na hannu mu shi Allah da wa shi Allah shi shi kaɗai shi ne malamin larabci suke ce mata nunin mu'azzimu nafsa hukin nuni ce ta mai girmama kansa shi ne ce ai yana ji wasu daga cikin manya kamar sarki ko gwamna sai ce mun yi kaza mun yi kaza kuma shi kaɗai yayi wannan babu laifi insha Allah ta'ala ba komai ba ba wala abu ne na wa alaikum assalam wa rahmatullahi Na'am.
kamar irin za a wani lokaci da a shekarun baya da suke wuce Eh, yana tashi a tsakanin musulmi ko kabila mm, to wani shi an zo an make shi to amma wani yana gefe yana so a ƙara masa shi ne da gefe ba amma yana gefe da a ƙara masa Mm.
yana da ƙarfi wanda suke kusa da kusa shi wanda aka shi musulmi ne?
da shi ba musulmi ba To, ‘yan uwa bayani akan kisa, akwai kafirin da ake ce masa mu'ahadi, akwai kafirin da ake ce masa zimmi, dukkanin su waɗannan su ma fa sun shiga cikin an- annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya kashe kafiri zimmi ko mu'ahadi ko ƙanshin aljanna ba zai zubar tashin alkiyama. Kafirin alƙawari, kafirin da aka yi alƙawari da yarjejeniyar zaman lafiya da shi tsakaninsa da mu, sai wani haka ya je masa ta'addanci annabi ya ce wallahi ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba. ba fa musulmi ba wancan arnan to kaga in irin wannan ne in irin wannan duk wanda ya musharaka a cikin kisan ya shiga ciki shi sa ai eh, sayyidina Umar yake cewa inda a ce mutanen Sana'a dukkanin su za su hada akan jinin mutum ɗaya ce dukkanin su suna kashe su ka'ida shine idan mutum ɗari suka yi haɗu suka kashe mutum ɗaya duk sai an kashe mutum ɗarin nan shine shari'a musulunci shine sayyidina Umar ya bada misali ya ce idan mutanen Sana'a za ta haɗa kan jinin mutum ɗaya duk mutanen sana'a suna shafe ta gaba ɗaya so da haka wanda yake cewa ƙara masa shi ma kaga ya bada gudunmawa ke yana ciki bai kamata ba na'am
kamar masu nan su kwakwa na mashi na'am
suna da abokan masu yana eh mm. musulmi ne a oke to kaga wannan ai ba matsala ba ba abin nan a yake cewa kamar wannan yarinyar ɗaliban sokoto da ta yi fadanci da na aka kashe ta kwanakin baya ya ce wani bai rabe ne amma musulmi ne yana cewa me yasa aka ce ta dan me ba za a bata da Allah ta ba shi wannan gargwadon fahimta ta ce illa ya kace idan akwai wanda zai iya gaya masa nassoshi yawa yadda zai gane to sai a fahimtar da shi amma shi wannan ba za ka ce ya kafarta ba ko abin da ya kama da haka sai ka rabu da shi ka ganar da shi har ya fahimta ita wannan babban abin da ya ja aka mata wannan gaskiya yan uwa rashin daukar hukuncin hukuma shi yake ja mutane su dauki hukunci akan hannun su ana batanci wa Allah ana zagin Allah a garin nan ana zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wato yan uwa mu fahimci wani abu yadda musulmi suke da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi soyayya ce mai karfi yadda babu yadda za a yi mutum wato ko mutumin banza ne ka taba annabi sai ka ga zama dan karamin ustaz ba wallahi kuwa wallahi kuwa ko mu- ko irin yan shaye shaye ka zo gaban sa ka zagi annabi zai ce ya rasulullahi zaka zaga wallahi sai inda karfin sai kare saboda haka wato ku duba annabi kira da amincin tsara tabbata a garin shi yana da wata kima a cikin zukatan mu kan musamman shi sa ka kalla Salman Rushdi Rushdi wanda kwanan nan aka yi masa hari aka tattaka masa wukayen asibiti kusan tun wajen shekara arba'in ko wani abu wani abu makamancin haka ya rubutu ya zagi annabi Salman Rushdi kwarai da gaske ba fa yanzu ya abu ba oh hanzance ne ya yi rubutu kuma kada kuma ta Salman Rushdi wa musulmi ne ba dan Misra musulmi ne amma saboda kawai larabci ya kai larabci har yake gani zai ci jaran al- zai ci- zai ci gyaran alqur'ani ya akwai gurare alqur'ani da an yi kuskure hatta kai rubutu ya soki annabi tun daga lokacin musulmi suka ce wallahi idan mu idan ka sai mun kashe ka to shine ya koma kasar turai suka bashi mafaka ya hu tun wancan lokacin mutum zai bullo yana bullowa a shi akwai wani wanda eh maybe in ka bibiya shi lokacin da aka ban bashi da wayo amma an bashi labari ya ji an ce annabi aka zaga ya je kai masa har ya tattaka masa ya ɗauka ya mutu ba har yanzu na ji bai tashi ba har yanzu na ji bai tashi ba to shi sa muna da irin wannan zillin muna da irin wannan zillin tun a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa akwai kissar wancan makaho da wata baiwa da yake da ita tana yana son ta kwarai da gaske amma ita kuma tana zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya yi shirya je samu lafiya wuka sai aje a gefen gefen ganin sa makaho ne makaho ne sai da bari ta yi bacci ya samu wuka sai lallaba ya je shafa cikinta ya farke cikinta gaba ɗaya makaho ne annabi take zagi sallallahu alaihi wasallam sai da safiya ta aga jini na gudana aka ce to gidan wani babu lafiya aka lika aka gani da ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin abin da ta annabi ya ce shikenan an kashe banza To, amma kun wannan malamai suka ce wa ya tabbatar da kisan nata manzon Allah tsira da amincin tsara tabbata a gare shi to shi sa a gaskiya idan ana son zaman lafiya a duniya gaba daya a tsayarwa musulmi abinda suka fi ganin kima kimarsa da da martaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a taba shi kada a taba shi amma in dai za a shiga nan hurumin to wallahi duniya ta rikici ba za a zauna lafiya ba Allah ya samu dace zamu dakata haka yan wasu barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah